اللَّهِ أَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللَّهِ حَيِّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيِّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيِّ عَلَى الْفَلَاحِ حَيِّ عَلَى الْفَلَاحِ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ
الحمد لله رب العالمين أحمده سبحانه وتعالى وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المؤمنين كان حديثنا في الخطبة الماضية عن الهج وفوائده ونريد في هذه العجالة أن نتطرق في تفاصيل أعماله خصوصا التمتع نظرا إلى أن حجاجنا يختارونه من بين سائر أنساكه فإذا وصل الحاج إلى الميقات يسن له أن يغتسل ويتطيب في رأسه وبدنه ثم يرتدي ملابس الإحرام الإزار والرداء أما المرأة فإنها ترتدي ما شاءت من غير تبرج ولا زنا ثم يصلي ركعتين ثم يلبي قائلا لبيك أمرة متمتعا بها إلى الحج ثم يشرع في التلبية فيقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك وهكذا يستمر بالتلبية إلى أن يصل إلى بيت الله الحرام وعندئذ يشرع له وعندئذ يشرع في أعمال العمرة والأمرة عبارة عن أربعة أشياء الطواف والسعي والحلق والإهلال أولا الطواف الطواف بالبيت سبعة أشواط تبدأ بالحجر الأسود وتنتهي به بحيث تكون الكعبة عن يسارك وفي أثناء الطواف تدعو بما فتح الله عليك ويباه فيه الكلام لكن لا تتكلم إلا بخير ولا تنشغل عن ذكر الله ويشترط فيه الطهارة والوضوء ويشترط فيه الطهارة والوضوء وإذا انتقض وضوءك أثناء الطواف فاذهب وتوضأ ثم ارجع وأكمل طوافك بانيا على ما سبق وإذا أقيمت صلاة الفريضة أو النافلة فقف مكانك وصلي ثم أكمل طوافك وإذا شككت في عدد الأشواط فابن على الأقل وبعد انتهاء الحاج من الطواف يصلي ركعتين عند مقام إبراهيم ثم يشرب من ماء زمزم ثم تتجه إلى الملتزم فتدعو والدعاء عنده مستجابة ثانيا ثم تتجه إلى الصفا وتقول إن الصفا والمروة من شعائر الله أبدأ بما بدأ الله به ويستحب أن تسعد على الصفا وتستقبل القبلة وتقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ثم تدعو بما تشاء تفعل ذلك ثلاث مرات ثم تمشي إلى المروة وتدعو أثناء المشي ويستحب للرجال الإسراء بين الميلين الأخضرين وعندما تصل إلى المروة تفعل كما فعلت على الصفا ثم ترجع إلى الصفا وهكذا حتى تتم حتى تتم سبعة أشواط أخي المسلم الصعود على الصفا والمروة ليس بشرط ويكفي الوصول إليهما وإلصاق القدم بهما لا يشترط الطهارة للسعي عند أكثر أهل العلم ثالثا تقصير أو حلق الشعر رابعا التحلل من الإهرام والبقاء حلالا إلى يوم التروية فهذه هي أعمال العمرة فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من هجاج بيت الله الحرام لأداء حجة الفريضة والنافلة بعدها إنه ولي ذلك والقادر عليه اللهم يسر أمورنا ونفس كروبنا واقض ديوننا ويسر حسابنا اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والآثام ونتوب إليك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم اقض حوائجنا كلها اللهم اقض حوائجنا كلها برحمتك يا أكرم الأكرمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلوا وسلموا على خير البرية رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم لي, و... العلي العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد bayan haka ‘yan uwa musulmi satin da ya wuce wato mun yi magana akan hajji da kuma fa'idojin hajji don haka a wannan ɗan lokaci da muke da shi sai muka so wato bari mu shiga cikin ayyukan hajji da kuma cewa yaya ake aiwatar da hajji saboda ya kamata wato musulmi ya san abin da ke cikin wannan rukuni wanda yake mai girma don fatan kowane musulmi Allah tabaraka wa ta'ala ya azurta shi da zuwa wannan waje muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala duk wanda bai samu damar zuwa ba Allah ya azurta shi da halartar wannan waje wanda kuma ya je shi ma bayan ɗan lokaci tun da ana buƙatar wato a koma bayan an sami 'yan shekaru shi ma kuma Allah ya bashi ikon komawa ya ku yan uwa musulmi wato sai muke so mu siffanta yanayin yanda ake yin aikin hajji amma na tamattu'i domin aikin hajji mu sani cewa ya ku yan uwa aikin hajji kala uku ne kuma duk wanda za ya tafi aikin hajji ya kamata ya je yayi karatun wannan wato kalolin ko kuma alal aqall mafi karamci ya karanci abin da aka fi daga nan kasashen mu a wannan kasashen namu galibi in aka je abin da ake yi shine kala hajjin tamattu'i kuma shi muke so mu yi bayani wato akan shi duk da cewa lokaci ba zai ba mu dama ba har mu je karshen hajji a yau amma dai za mu bayanin umara yanda ake umara dama shi hajjin tamattu'i za a yi umara ne bayan an yi umara sai kuma alhaji ya je ya fitar da wannan kayan nashi guda biyu da zanen nan da ya dora daga sama da kuma wanda ya daura sai ya je ya fitar da su shikenan ya sanya kayan gida sai kuma ranar takwas ga watan zulhijja sannan kuma daga gidan shi kuma sai ya ƙara ɗaukar niyya kuma ya mai da wannan kaya me yasa ake ce mai tamattu ida ma saboda wato akwai hutu da wani jin daɗi da hita daga cikin wa'annan kayan kuma kayan kuma a zo ga haji ma'ana dai akwai tazara da hutu tsakanin umarar da haji shi ake ce mata matu'i da haka ya koyan wa musulmi abu na farko idan wato musulmi ya je wajen mikati mikati shine inda kuke ɗaukan niyya ku mutanen ƙasar tunda duk duniya gaba ɗaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gayi ko mutanen ko ina in suka hito ina ne za su tsaya su ɗauki niyya manzon Allah ya gayi ma'ana an gayi mutanen Sham an gayi mutanen Yaman an gayi mutanen wato Maghrib an gayi mutanen Madina kowa an gaya mai wurin shi mu dai nan wurin in ba wai an bi ta Madina ba wani lokaci akan ajim akan kai mutane madina in an kai ka madina to miƙatin ka inda zaka ɗaukar niyya shine inda yan madina ke ɗaukar niyya in ka biyo ta, hanyar wasu to hukuncin ka hukuncin su in aka bi da kai madina to daidai inda yan madina ke ɗauka wato niyya shine zulhulai ba kai ma nan zaka ɗauka amma in aka tai da kai nan kai tsaye ana nihin kawai za a wucewa da kai makka to sau da yawa suna aje mutane jidda in aka je kenan zai zama to wato ita ce miƙaci duk da cewa asalin miƙatin da manzon Allah ya gai ruwa sun canye wajen bayuwa ne yanzu a tsaya wuri dole sai dai an wuce wasu ma suna ba da fatawa akan cewa ko dai wato mutum ya shiga da niyyar shi da kuma ihramin shi cikin jirgi tun daga nan tun da daidai wurin da annabi ya ambata ba a tsaya wurin saboda lalura wasu kuma suna ganin cewa babu laifi an je can dai inda inda ke da damar yanzu a tsaya tun da lalura ce wato shine jidda to abinda ake bukata gare ka ya kai alhaji idan ka je za ka shiga wato banɗaki yana daga cikin sunna ka shiga banɗaki ka yi wanka bayan wato ka yi wanka za ka ɗauko wannan ihramin guda biyu da wannan zanen da ake ɗaurawa da kuma wanda ake yafawa sai ka sanya su bayan ka sanya su dana sai ka hito idan ka hito wancan wankan da muka ambata wanka ne ake irin na sunna wanda yake tare da alwala da komai da haka da ka hito ya kai alhaji wato za ka samu rika yana fila raka'a biyu bayan kayi wannan nafilar raka'a biyu sai ka ce labbaik Allahumma umratan mutamatti'an biha ila al-hajj ya Allah na amsa kiranka gashi wato zani in umara idan nayi wannan umara kuma in dan huta kuma sannan kuma in yi aikin haji abinda za ka yi kenan wato ta sai ka ambaci niyyar da kala aikin da za ka yi sai ka gaye shi a wannan wajen bayan ka gaye shi daga nan kuma kai tsaye sai ka fara talbiya talbiya ita ce labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamd والنعمة لك والملك لا شريك لك wannan ba za ka daina ba har sai ka ganka wajen Ka'aba za ka yi ta yi har sai ka ganka wajen Ka'aba idan ka zo wajen Ka'aba za ka zo daidai hadar al-aswad daga nan ake fara dawafi hadar al-aswad kuma kusa yake da wannan kohai amma ta hannunka wato na hagu ta hannunka na kuma wannan kusurwa inda daga ita wato za ga sai kowa daidai nan wurin kenan ta nan wajen zaka zuwa zaka zuwa sai ka fara ma'ana sai ka fara kewayewa kai kewayewa ta daya duk lokacin da ka zo wajen wato ar-rukunul yaman zaka ce rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar idan ka zo kuma wajen hadrul aswad zaka yi kabbara ka nuna da hannunka haka kai kabbara kuma shi hannun sai ka sumbance shi haka za ka kewayawa haka za ka kewayawa har sai ka yi kewaya bakwai kuma a lokacin da kake wannan kewayawa ba a san kai shiru in ma dai wato karatu kake in ma wata addu'a kake in ma kuma kai ta roƙon Allah da irin bukatoci irin naka da kuma wato irin na yan uwa da sauransu bayan ka gama wannan dawafin guda bakwai sai ka koma wajen makamin Ibrahim shine wani gilas wanda za a ganshi wato mai dan tsayi an an tada shi tsaye yana da wasu abubuwa masu walƙiya sai ka koma daga can wajen shi sai kai sai kai nafila raka'a biyu raka'a farko ka karanta Fatiha da kulliya raka'a ta biyu kuma ka karanta Fatiha da kul huwallahu daga nan ya kai bawon Allah sai ka je sai ka samu ruwan zanzam sai ka sha yana daga cikin wato abinda ake so lokacin da zaka sha ruwan zanzam ruwan zanzam da irin din niyyar da ka sha su ita ke tabbata gare ka idan kai niyyar cewa ruwan gada za ni sha ya Allah ka kwaranye min matsala ta ta kaza matsala ta kaza matsala ta kaza da nake fama da ita ya Allah duk gaba daya wannan ya Allah ka taimake min da su baki da to wannan abin wato shike tabbata idan ka sha wannan ruwan dada daga nan sai ka huskan sai ka wato huskantar da fuskar ka zuwa zuwa dutsen safa shine ake so kuma ka karanta wannan aya inna safa wal marwata min sha'airillah lokacin da kake bisa hanya zaka taya wajen dutsen safa dan yanzu sa'ayi zakai wato tsakanin safa da marwa idan ka je ka hau wannan dutsen na safa za ka juyo ka kallo ka'aba sai ka ce la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli shay'in qadir la ilaha illallah wahda anjaza wa'da wa nasara 'abda wa hazama al ahzaba wahda sannan bayan ka ambaci wannan addu'a sai ka yi ta'addao'inka da irin bukatocin da kake da su kai karan kanka da ma mutanenka wanda suka wanda suke wato cikin bukata addu'a kai ta roƙon musu za ka yi haka wato har sau uku ka karanta waccan la ilaha illallah zuwa ƙarshe kuma ka yi addu'a ka ta bukatunka ka ƙara karanta waccan addu'a ta la ilaha illallah ka yi addu'a ka ta bukatunka ka ƙara karanta waccan addu'a ta la ilaha illallah ka yi addu'a ka ta bukatunka daga nan kuma sai ka sauko daga bisa dutsen wato safa sai kuma ka yi tahiyya ka ta yi marwa in ka je marwa irin abin da ka aikata wato nan wurin bisa dutsen safa shi ne za ka aikata wacin ma bisa dutsen marwa akwai wani wuri bisa hanya wanda ake dan yin gudu ake san a yi sassaka a yi dan gudu to wannan maza ke yi shi ma kuma banda mata mata ba yarda ba wato su yi wannan gudun wasu wutace ne tsanwaye da aka sanya wata ala wasu alamomi wato guda biyu in ka kawo ga tawarko daga nan ka fara sassaka kana gudu gudu in ka je ga tabin ka daina to wannan shi ma banda mata da haka wannan abin wato shi ne mutum za a aikatawa yanzu da mutum ya zo safa ya kuma tahi marwa to yanzu ɗaya kenan idan ya dawo safa biyu idan ya koma marwa uku idan ya dawo safa hudu idan ya koma marwa biyar idan ya dawo wato safa shida idan ya koma marwa shi kenan ya gama daga nan akwai hanya kai tsaye wadda mutum kawai za ya bi ya fita ba zai sake dawowa ba idan ya je kuma mi ya rage mashi shine wato sayyan aski jama'a na daga cikin wato abin da ya kamata mu sani idan mutum yana cikin yin dawafi ga Ka'aba sai arwalla shi wato ta warware dan yana daga cikin sharadi ba a yin dawafi ga Ka'aba sai da arwalla kuma sai da tsarki idan kana cikin yi wato sai arwallar ka ta warware mutum zai sai ya je wato ka rike daidai wurin da ka tsaya kuma da kewayawa ga ta nawa ce kake ciki sai ka rike to sai ka kai wa wannan idan kai wa wannan nan sai ka dawo daidai wurin da ka tsaya sai ka ida ci gaba ba sake sabo za kai ba ida ci gaba za kai ka ida wancan abu na biyu idan kana cikin wannan dawafin naka sai kuma ka tada sallah nan masallacin harami za a yin sallah ko azhar ko la'asar ko magariba ko isha ko ma wace sallah ce to shikenan daga nan wato daidai inda kake kawai sai ka huskantar da huskar ka kalli ka aba din tunda dama ga ta kusa da kai sai ka yi wannan sallar da za a sallata a wannan lokacin bayan an gama wannan sallar kuma sai ka tashi sai ka ida kammala wato dawafinka da ka riga dama ka fara ba saki ke sabo za ka yi ida cikawa za ka sannan kuma idan kana cikin yin dawafi sai kamance wai ni wannan kewayawa ta hudu ce ko ta biyar to ka bar shi a ta hudu duk lokacin da ka yi shakka kan cewa wai ni kaza ne ko kaza to ka bar shi a mafi wato karancin wato lissafi haka za kai kenan wato haka mutum za ya har ya kammala wato wannan dawafin nashi sannan ya koyan uwa musulmi mu sani wato sa'ayi da ake tsakanin safa da marwa galibin malamai sun tafi akan cewa babu sharadin sai da alwala da haka in dai sa'ayi ne tsakanin safa da marwa wannan tahiyye-tahiyyen da ake tsakanin safa da marwa wato ko da babu alwala ana iya yin shi amma idan dawafi ne ga ka'aba shi wannan sai da alwala sannan kuma ya halatta ga mutum idan yana cikin yin dawafi ga ka'aba ya yi magana shi da wani ka san wani misali kun taho watakila tun da kuka zo ba ku haɗu ba ko kun jima ba ku gama ba ka tsinkaye shi dan ka mai magana ku gaisa dukkan wannan wato ba haramun bane ba ba a halak- ba a haramta shi ba a cikin wato yin aikin haji amma ana san dai ya zamanto duk maganganun da za a yi maganganu ne waɗanda suke masu kyau maganganu ne waɗanda suke wato zikirin Allah ne ko kuma karatun alkur'ani ko wasu addu'o'i ko dai wasu abubuwa waɗanda suke kama da haka ana san mutum wato kar ya shagalta daga ambatan Allah kowane lokaci wato wato bakin shi ambatan Allah ne subhanahu wataala kawai yake ta yi bayan haka yan uwa musulmi yanzu mutum ya gama sai a yi tsakanin safa da marwa sai mi sai mutum ya hita hitan nan da za ya sai ya je sai a yi mishi aski yana iya a aske mai duka yana iya kuma wato a rarrage mai a yi mai saisaye musamman tun da hajji za a yi yana buƙatar wato sauran gashin da za a aske in an gama aikin hajji da haka sai ya zama ba duka za a askewa ba idan ya gama wato aski shikenan sai ya je sai ya hidda wa'annan kayan nashi wa'annan wato zannuwan guda biyu da ya riga ya sanya kwararen zannuwan nan da ake sanyawa ga aikin hajji kuma mu sani cewa wannan wuraren zannuwan maza kaɗai suke sawa amma mace duk kayan da ta je da su da su take yi babu wata matsala gare ta in shadda ce in leshi ne in atamwa ne ko ma mice ce in jallabiya ce duk kayan da mace ta je da su da su take yin aikin ta ba ba sai ta sanya wa'annan wato wuraren kayan ba amma namiji shi ke sanya wa'annan wuraren kayan dan haka dai kenan aikin umara jama'a abubuwa ne guda hudu abu na daya shine dawafi ga Ka'aba guda bakwai abu na biyu shine sa'ayi tsakanin safa da marwa shi ma tahiya guda bakwai ba wai ka je ka dawo shine guda ba a da ka tahi ɗaya kenan da ka dawo biyu da ka koma uku da ka haka ne kenan abu na biyu shine wato sa'ayi tsakanin safa da marwa abu na uku wato shine aski abu na hudu shine tahiya hidda wa'annan kayan da kuma sanya kayan gida ga wanda yake yin hajjin tamattu'i to don haka yanzu wannan bawan Allah wanda za a yin hajjin tamattu'i wanda galibi shi ake yi mutanen mu shi suke yi to yanzu shikenan wannan kayan da ya riga ya hidda zai zanki hitawa yana tafiya wani yawon shi ko kuma yana tawa harami ya zo ya zamna ya karanta qur'ani kuma ya yi dawafi irin na nafila kawai dan dai neman lada da sauransu haka zai yi ta wato wa'annan kwanaki kafin ranar takwas ga watan zilhijja ya shigo wata wanda ke kama idan ranar takwas kuma ga wata dada ta shigo ran nan kuma ne za a fara wato aikin hajji ran nan ne za a tahiya wato mina idan aka je mina a wannan ranar shi ma ana son mutum ya shigalta da ambatan Allah da zikirin Allah da karatun alkur'ani da sauransu a nan kuma za a kwana washe gari in aka taso daga nan in aka tashi wato daga mina sai a tai arafa ran nan ne ake hawan arafa dama mun ce ranar takwas ga wata kenan ake fara aiki idan aka fara aiki wato ranar takwas ga wata aikin hajji to kenan washe gari tunda an ce za a kwana nan mene kaga kenan washe gari ranar tara ga wata to kuma ranar tara ga wata dama ranar nan ranar arafa ana gobe sallah ranar jajibir gare mu kenan dan haka ranar tara ga wata din nan alhaji zai wuni wato a wannan wajen hilan arafa shi ma ana son wato mutum ya yawaita faɗan la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir mutum yayi ta yawaita wannan kuma mutum ya yawaita addu'o'i sannan kuma a wannan wurin ne wato limami za ya zawa ya yi ma mutane wato sallah azhar da la'asar a game su kuma sannan a yi kasarunsu za a game su a yi azhar ɗin a kuma yi la'asar ɗin a nan take kuma sannan kowace sallah kuma raka a bibi za a yi mata bayan an gama bayan rana ta hwada kuma sai su kwarara sai a tai muzdalifa ya aka je muzdalifa daga zuwa can wurin ne za a yin magariba da isha kuma sai a kwanta sai a kwanta a yi kwana saboda nan ne wurin kwana an gaji saboda tsayuwar arafa a nan za a kwana kenan a huta ana tashi da an gama sallar asuba ana buƙatar kowa ya tafi wajen mash'aril haram yayi ta ambatan Allah ya daga hannun shi yayi ta addu'a yayi ta addu'a har sai garin Allah ya waye idan garin Allah ya waye kenan kuma dama ran nan ne ranar sallah ayyukan da ke gaban mai hajji a wannan ranar ana buƙatar wato ya je ya jifa ana buƙatar ya zo ya yi dawafil ifada akwai dawafi da ake wannan ranar ana buƙatar wato ya zo ya yi aski ana buƙatar ya je ya hadaya ya yanka idan ya gama wannan ayyukan wato a wannan ranar shikenan yanzu sai kuma ɗaya ga sallah biyu ga sallah uku ga sallah wannan kuma dama duk jiwa ce kawai za ya zanki ta yana yi kenan mutum zai samu zai kasance wato yana mina a rana ɗaya ga sallah da biyu ga sallah da uku ga sallah jiwa ce kuma jiwa bakwai bakwai sau uku wuraren da ake jewa ɗin guda uku ne kuma ko ina da kankara guda uku ai guda bakwai da haka sai mutum ya tsinci kankaru kenan guda ishirin da ɗaya ya zo nan wurin wato wajen asubura ya jewa guda bakwai ya wuce wajen alwusta ya jefa guda bakwai ya wuce wajen alkubra ita ma ya jefa guda bakwai daga wannan ne kenan aikin hajji ya kare shikenan sai dai kuma mutum idan an samu su lokaci na dawowa sai ya je ya hajji sai ya je ya dawa kun kwana ga dakin Allah subhanahu wataala daga nan kuma wato sai gida dan haka wannan dai wato a takaice a dunkule wato shine aikin hajji ya ku yan uwa musulmi duk da cewa wato wannan kadai bai wadatarwa ga mutumin da zai je aikin hajji ya kamata wato ya je ya zauna ya yi karatu duk da cewa kuma ba shi wato lokaci ya riga ya ya matso wato na tafiya muna roƙon ubangiji subhanahu wataala ya sanya wato mahajjatan mu wanda suke niyya Allah subhanahu wataala ya kai su lafiya kuma ya dawo da su lafiya kuma ya sa su yi hajjin nan wanda yake karɓarɓe Allah ya karɓa musu wanda kuma ba su samu damar wato tafiya ba har yanzu ba wani shirye-shirye su ko muna roƙon ubangiji subhanahu wata'ala ya biya mu kowa wato wannan bukata Allah ya cika mu kowa wannan guri kafin wato ya koma ga Allah subhanahu wata'ala muna roƙon ubangiji subhanahu wata'ala da ya kara sanya mu rayuwar mu albarka ya kara rufa mu asiri ya ubangiji Allah Allah kai ne mahalicci mu kuma mu bayan ka ne ya Allah kowane lokaci muna da bukatu zuwa gare ka ba mai biya mana wannan bukatun ya Allah sai kai Allah gare ka muka dogara ya Allah kai ne mai iyawa ya Allah Allah ka biya mana dukkanin bukatocin mu ka share mana hawayen mu ya ubangiji ka biya mana dukkanin bukatocin ya Allah ka share mana hawayen ya Allah ka cika mana gurace guratan ya Allah ka raba mu da wahalalu a cikin rayuwa ya Allah ka raba mu da wahalalu da tsananta tsananta a cikin rayuwa Allah ka samu yi cikin wato yanayi wanda ya fi na yanzu Allah ka samu cikin yanayi wanda yake mafi kyau ya Allah kai mana rufin asiri da wadata da arziki mai yawa mai albarka wannan damana da muke cikin ta ya ubangiji Allah ka samu samu amfani mai yawa mai albarka Allah ka ba mu ruwan sama daidai da mu masu yawa masu albarka ya Allah ka ba mu cimaka mai yawa mai albarka ya ubangiji muna roƙon ka Allah kara mana lafiya da zama lafiya da kwanciyar hankali da abin da lafiya za ta ce Allah ka shirye da shugabannin ya ubangiji Allah muna roƙon ka wanda suka riga mu gidan gaskiya baki ɗayan su ya ubangiji Allah ka rahamshe su Allah ka haske da rahama ya Allah a cikin kabarbaran su idan ta mu ta zo Allah kai mana cikawa da imani Allah ka sa aljanna ce mu komon mu sai a daidai